lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين آه كما يد مكفر آجيا الله تبارك وتعالى zai gaya wa kafirai ranar tashin alkiyama ba ranar su bace ranar wadda da suke yi wa dariya ne a nan duniya suke ganin cewa ba su ne akan shirya ba ma'ana kafiran suna ganin mumine ba akan shirya suke ba suna musu dariya suna musu izgilanci Allah yake cewa inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun ai ni zan zamto na musu sakayya a wannan rana zan musu sakayya a sababin abin da suka kasance suna haƙuri da shi dangane da abin da kuka musu a duniya zan saka musu da ni'imomi masu yawa su ne aljanna a bisa istihza'in da kuke musu kuma su ne masu rabauta ko su ne rabautattu a nan ainihin duniya lahira to Allah tabaraka ta'ala zai saki tambayan su ainihin kafirai ɗin ya ce kam labistun filardi shin adadin wani lokaci ne kuka zauna a wannan doron duniya Allah ɗin zai magana da su ta harshen mala'ikan wuta shine maliku shine zai tambaye su ya ce kam labistun filardi adada sinin shin adadin shekaru nawa ne kuka zauna a wannan duniya kam lokacin da kuke duniya ƙalu sai su kafirai su ce labisna yauman au ba da yaumin mun zauna muna gani dai kaman rana ɗaya ne wuni ɗaya ne ko kuma rabin wuni haka za su faɗa za su ƙanƙantar da zamansu a duniyan saboda girman azabar da suka gani a lahira ta yi kenan in sun ce sun zauna ɗan kaɗan azaban ta ƙare da wuri shi yasa za su ce labisna yawman aw ba'da yawm to shikenan Allah tabaaraka wataala idan suka faɗi wannan za su ce su basu dai sani ba fasalil adina a tambayi masu lissafi sune mala'ikun da suke tare da su suke rubutun ayyuka su sun san adadin abinda suka zauna amma su kam yanzu ba su sani ba ko wuni ne ko rabin wuni قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لو, أن لو أنكم كنتم تعلمون الله تبارك وتعالى سي فدا musu yace in labistum ai ma labistum baku zauna ba kam a nan duniya illa qalilan sai kadan duk yawansa zaman duniyan nan kadan ne to law annakum da kun kasance kuntum ta'lamuna kun san cewa da in kun zauna gwargwadon zaman ku tsawon zaman kun nan a nan duniya dan kadan ne da dangane da zaman ku a lahira da ba ku aikata zunubi ba ma'ana zaman duniyan ko shekara nawa ne suka yi to 'yan shekaru ne kaɗan dangane da abun da za su zauna a lahira na tsawon lokaci wadda ba shi da iyaka da sun sani da ba su aikata laifin da suka aikata na kafirci ba أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa hasibtun yanzu ku kafirai kuna zato annama khalaqnakum cewa mun halicce ku abasan haka kawai dan wasa ne la hikmatin babu wata hikima a halittar ku wa annakum kuma cewa ku la turja'una ilaina ba za ku dawo zuwa gare mu ba haka kuke zato cewa Allah ya yi halitta ba tare da hikima ba ai ba haka lamarin yake ba shi Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين cewa Allah ya ce ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mini shine dalilin da yasa na halicce su kuma kamar yadda muka faɗi a karatun mu baya in ka duba bautar ma a awa 24 bai wuce awa ɗaya ne aka ɗora ma farillan sallah a wuni ba a cikin awa 24 to kaga abinda aka dora na ibadan ma ba mai yawa bane to amma duk da haka kafirai ba su imani suka aikata wannan aiki da ubangiji ya dora na ibada din ba to shine Allah yake ce musu sun yi zaton haka kawai saki sara aka bar su su yi ta yin abin da suke so kuma ba za su dawo zuwa gare mu ba abin ba haka yake ba فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الله wannan ubangiji wanda ya sama ya ƙasa ya halicci an adam yayi komai din nan fata'ala ya ɗaukaka anil abasi gabarin wasa ma'ana gabarin ya halicci halitta don wasa kuma ya girma gabarin yin wasa a cikin lamarinsa almalikul haqqu shine sarki na gaskiya wanda dukkan wanda yake mamallaki yana da iya lokacin mallakansa na abu kamar yadda nan ma karatunmu na baya mun faɗi cewa duk wanda yake sarki idan dai numfashinsa ya fita bai sake dawowa ba to ya saukar ga sarki amma banda Allah tabaraka ta'ala to shi yasa Allah yake kiran kansa al-malikul haq wato mamallaki na gaskiya la ilaha illahu ba abun bauta da gaskiya sai shi wannan ubangiji shine cancanta a bauta masa rabbul arshil karim ma wato ubangijin al'arshi wanda yake mai girma mai kuma ainihin karamci a wata suran ko a cikin suratun namli ne ko ina ne yake cewa rabbul arshil azim ko yakan kawo azim a can nan kuma ya kawo karim duk da yana nuna mai girma
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما عذابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون ومن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الله يقول ومن يدعو مع الله إلها ومن يدعو إلها duk wanda ya bauta wa wani abun bauta ma'allahi tare da Allah ilahan akara ma'ana wani bauta abun bauta daban ya hada shi tare da Allah to la burhana lahu bihi babu wani hujja gare shi bihi da bauta wa wani Allah din bai da wani hujja kamar yadda muka faɗa can da yake cewa sultan din nan ma'ana babu wata hujja ta bauta wa wani Allah dama abin da zai sa a ce hujja din ko ya zama akwai sultanu hujjatin ko kuma sultanu qaharin ya zama tilas a sa ka kai ko kuma dalilai masu gamsarwa su sa ka kayi to duka abauta gumaka babu waɗannan dalilai saboda gumakan ba sa tilastawa masu bautan su yi bautan kaga kenan ba tilasci a cikin bauta wani Allah ko kuma dalilai masu gamsarwa su sa a bauta wa a gumaka din ina dalilan suke babu su saboda su abun bautan su kansu masu bautan su suke yin su to a kaga sun fi su ma kenan tunda su suke yin su su suna iya sassaka su su hada su su yi su su musu duk abin da za su musu amma su gumakan da aka yi su su ba za su iya yin komai wa kansu ba ma ballantana su yowar da suka yi su kaga kenan babu wani dalili wanda hankali zai kama a bauta gunki kenan shi yasa nan Allah yake cewa irin la burhana lahu bihi ba su da wani hujja ko mai bautan bai da wani hujja bihi da wannan bauta din fa inna ma iyaka dai hisabuhu sakamakonsa shi wadda ya bauta wani Allah inda rabbihi ya tabbata a wajen ubangijinsa na hakika shine Allah innahu shi ubangijin nan la yuflihul kafiruna lalle su kafirai fa ba za su samu rabauta ba a gobe kiyama a wajen ubangiji anan qur'aniya a farkon suran Allah ya ce mana قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون to da ƙarshen suran ya zo nan nan kuma sai Allah ya ce innahu la yuflihul kafirun to kaga kenan mu'minai su ne za su samu babban rabo Allah ya tabbatar kafirai su ne ba su da rabo kaga an riga an raba kowa an bashi class ɗinsa inda yake kenan innahu la yuflihul kafirun وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل كفدي كاي النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء الله كتي ربي يا ubangiji اغفر kai gafara gare ni da kuma muminai warham ka jin kaina da ni da muminai duka gaba daya Allah yana koya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya roƙe shi kullum abin da muke faɗa ɗan adam idan bar Allah to lamarinsa ba inda zai je shi yasa kullum Allah yake tarkato da tunanin annabawa su roƙe shi su yi addu'a zuwa gare shi a nan ma ga Allah ya ce ƙul ka ce rabbi ya ubangiji ikfir kai gafara kaga bukatan a ta istighfari shi annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne baya sabo kuma bai taba yi ba bai tunanin kuma zai yi amma Allah ce masa ya nemi gafararsa to kaga nan yana koyawa al'ummarsa shi annabi Muhammadu bisa umurnin da Allah yake bashi cewa a ringa yawan tuba shi yasa ya zo a hadisi yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ilallahi واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم سبعين مرة أو مئة مرة أو كما قال yana cewa ya ku taron sahabbai ku ringa tuba zuwa ga Allah ku ringa neman gafaransa saboda ni ma a kowane rana ina neman gafaran ubangiji sau saba'in a wata riwayar ina neman gafara sau ɗari to idan dai annabi sallallahu alaihi wasallama zai nemi tuba zuwa ga Allah baicin baya zunubi ina ga mutumin da yake yin zunubi shi kuma nawa ya kamata yi a wuni wannan duka Allah tabaraka ta'ala yana koyar da mu irin waɗannan abubuwa ne ta harshen manzanni don mu samu hanyar da za mu tsira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana cewa shi istighfari maganin zunubi ne ba abun da yake magance zunubi ga dan adam kaman istighfari shi zunubi kuma a wajen dan adam kaman cuta ne wanda zai masa illa a lahira cuta ne wanda zai masa illa shi yasa a wani hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin bazan shiryar da ku zuwa ga cutanku da maganinku ba sahabbai suka ce ya rasulullah ka shiryar da mu mana menene cutanmu menene maganin cutanmu sai ce ai cutanku shine zunubi maganinsa kuma shine istighfari to kaga duka mu masu kuskure ne wadda baya kuskuren ma an ce yayi tunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya masa cewa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah zai masa budi budi mai yawa kuma yayi haka saboda ya gafarta masa zunubinsa wadda ya gabatar da wadda ya gabata da wadda ainihin ya jinkirta duka nan malamai suke cewa bisa kaddarawa ne dama zai yi zunubin Allah ya ce ya yafe to ina ga kuma mu da muke cikin zunubin kullum shi yasa bayan Allah sufaye masana Allah suke ba mu irin askaran nan da ake yi wadda za a ta yi saboda a gyara zuciya a wanke zuciya saboda ita wannan zuciya ta ɗan adam kamar yadda muka faɗa a karatunmu a baya cewa tana da matakai daban-daban daban-daban wadda idan ba tana samun magani ba to ita zuciyar kullum ita ce mai halaka mutum akwai ammaratun bisu mun faɗa a wani karatunmu ita ce matakin farko zuciyar da take sa ɗan adam ya ringa aikata laifi ita ce ammaratun bisu wadda wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu muka ce akwai zuciya wadda take ainihin lawama kaman la uqsimu bi hadha la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama ita kuma sai an yi laifin sai a zo tana zargin kanta akan abin da ta aikata akwai nafsun wadda take mulhama ita ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha akwai mutma'inna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbiki akwai radiya akwai mardiya sune guda shida da kuma alkamila da muka faɗa ita kuma ita ce wadda take ta annaba wadda take cikin kamala ba ta zunubi to amma a kamilan ma gashi Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi istighfari sannan kuma ubangiji yana roƙon warham ya yi rahama ya yi jin ƙai tare da ainihin gafara ɗin wa an ta kairun rahimina kai ne mafificin masu jin ƙai baki ɗaya jin ƙai ɗin nan malamai sun ce akwai ami akwai khasi shi jin ƙai na ubangiji akwai wato ami shine jin kai na dukkan halittar Allah gaba daya saboda yana cewa wa rahamati wasi'at kulla shay'in jin kaina ya yalwaci kowane abu duk halittar Allah wato akwai jin kai tare da ita daga Allah tabaaraka ta'ala akwai jin kai kuma wanda yake khasi shine na muminai wadda su zai musu iya a lahira wadda su kaɗai za su samu wannan rahama ɗin Allah sa muna daga cikinsu to wannan dai duka yana nuna mana mu koma zuwa ga Allah mu dinga yawan tuba kamar yadda Qur'ani ya hore mu Allah ba mu iko suratun nur madaniyatu wa yasnatani wa sittuna aya بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون
سورة النور مدنية وعسنتان وستون آية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأن سورة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Madina aka saukar da ita tana da ayoyi 62 a wata riwaya ta karatu kuma tana da ayoyi 64 tana fara da bismillahir rahmanir rahim suratul anzalnaha manzo Allah yana cewa ita wannan sura kada ku aje matekunku a cikin gida ba tare da kun koyar da su rubutu ba ko kuma koyar da su kaɗi ya zama dai suna da sana'a a cikin gidajensu tare da kuma sanar da su wannan sura suratun nuri saboda tana koyar da kamewa a koyar da mata su san wannan sura don su koyi kamewa a cikin lamuransu na addininsu Allah ce ai ita wannan sura suratun sura ce an zallaha da muka saukar da ita wa farannaha muka farlanta ta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu fiha a cikinta la'allakum haƙiƙa ku tazakkaruna za ku wa'azantu idan kuka yi amfani da waɗannan ayoyi kuka yi izina da su saboda ayoyi ne wadda suke bayyanannu
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة ولا تأس- ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah tabaraka ta'ala ya fara magana akan hukunci a cikin wannan sura daman ya ce sura ce wadda ake so a sanar da mata abin da ya shafi hukunce-hukunce da suke cikin wannan sura din Allah ya ce ga doka azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji wadda suke wato ghairul muhsinin wadda ba katangattu ka- wadda suka ka- katangance kansu da aure ba ma'ana ba wadda suka taɓa yin aure ba saboda wadda suka yi aure hukuncinsu daban wadda suke zina suka yi zina ba su taɓa yin aure ba hukuncinsu daban to wannan zahirin aya tana magana akan namiji da mace balagaggu masu hankali wadda suke musulmai suka yi zina ba su taɓa yin aure ba su ne ayan nan take magana a kansu saboda akwai hukuncin namiji da mace wadda suka yi zina ma'aurata hukuncinsu yana nan sabiti a cikin a shari'a amma ayar an shafe ta a cikin alkur'ani babu ita tana daga cikin ayoyin da aka yi nuska daman a cikin wannan littafi na alkur'ani akwai ayoyin da ana karanta su amma hukuncinsu baya nan an canza shi akwai ayoyin da ba sa nan amma hukuncinsu yana nan a cikin ƙur'ani ɗin to duka ya zo a cikin wannan littafi to hukuncin ma- namiji da mace wadda suka yi zina ba su taɓa yin aure ba shine Allah yake faɗa a nan ƙarara azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalla idan wayannan sharuɗa suka tabbata na an kama su sun yi zina to kuma shaidu ɗin ya zama guda hudu a guda hudun nan kuma duka su gansu suna kwance kuma kamar yadda abun kwalli a cikin abun nan kurtun kwalli ɗin ya zama a gansu kaman haka duka mutum hudu su gansu to in aka tabbatar da wannan shaida to ta nan ne za a musu bulala fajliduhum kull fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalla ma'ana hukunci yana fada daga Allah tabaaraka wa ta'ala ayi musu bulala kowane ɗaya daga cikin su a masa bulala mi'ata jallatin bulala guda 100 shine hukunci na mutumin da ya zina namiji da mace sannan kuma za a iya wato sa su su kaurace su kaura zuwa ga wani gari su yi bakonci kamar na shekara guda daya idan bayi ne kuma rabin shekara to wannan shine hukuncin namiji da mace wadda ba su taɓa yin aure ba to amma wanda suka taɓa yin aure ayar ita an shafe ta a cikin karatun alkur'ani babu ita amma hukuncinta yana nan shine ayan tana cewa a ashaihu wa shaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata shine ayan amma yanzu babu ita a cikin alkur'ani amma hukuncinta yana nan shine ashaihu wa shaikha shi mato magidanci wanda ya taba yin aure namiji da kuma mace wadda taba yin aure idan suka yi zina to farjumuhuma ku jefe su albattata wato iyakan jefewa a jefe su din to wannan ya shine hukuncin ma'aurata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wannan hukunci din na bulali da kuma na jefewa ɗin duka an yi shi malamai suka ce a nan idan ka duba matsalan sata a ƙur'ani hukunci an fara da namiji ne aka ce ɓarawo namiji shine wasariku wasariƙatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai aka fara cewa barawo namiji da barauniya mace idan aka kama su to hukuncin su shine a yanke hannu in ya kai abinda za a yanke hannu din aka ce to amma a wajen zina sai aka fara da mace ba a fara da namiji ba sai aka ce azzaniyatu wazzani sai aka kawo mace sannan aka kawo namiji aka ce to me hikima hikimar ita ce a wajen sata namiji ya fi ƙarfi shi ya bi da barbarun iya sata ya fi yin ƙarfin yin sata to sai aka fara kawo shi hukuncin namiji aka ce wasari'u sannan aka ce mace to a wajen zina kuma mace ta fi ƙarfi saboda aksariya idan mace ba ita ta so ba a mafi yawan lokatai zina baya faruwa saboda a nan ita ta fi ƙarfi to sai Allah ya fara magana a kanta ya ce azzaniyatu wazzani to shi sa a wajen matsalan mace a harkar zina a kawo mace ita ce a farko a wajen sata a kawo namiji a farko wala ta kuskun bihima rafatun su waɗannan wadda aka ce a musu bulali sun yi zina za a musu bulala ɗari kuma ba su taɓa yin aure ɗin ba to kada wani tausayi ya kama ku dangane da ya musu bulala ɗin tunda Allah ne ya ce a musu bulala to ku musu bulala ɗin kar ku ce muna jin tausayinsu saboda wannan hukunci ne wadda ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi cewa wadda aka wakilta su su yi bulala na zina da suka zo idan sun yi bulalan suka rage ko bulala ɗaya ne ba su yi ba saboda suna jin tausayin wadda suka yi zinan Allah zai ce an ta'arhamu minni bi abdi kafi ni tausayin bawa na ne yasa ka rage masa bulalu don haka ku tafi da shi wuta sai a kai wadda aka wakilta ya bulalin a kai shi wuta saboda ya rage abin da Allah ya faɗa Allah ya ce a yi ɗari in shi ya ce ya rage saboda yana jin tausayin wadda ya zinan to Allah sai ce to kafi ni tausayin bawa na ne ka tafi wuta sannan za a zo da kuma mutumin da yake yin bulala wadda ya ƙara ko da guda ɗaya ya ƙara akan ɗari Allah zai tambaye shi me yasa ya ƙara idan ya ce ya yi ne saboda wadda aka yi wa bulalan a ƙara masa saboda kar ya ƙara aikata wannan aikin shi yasa aka ƙara masa to nan ma ubangiji tabaraka wata'ala zai ce shi mai bulalin ya fi shi wato kamar gira akan ainihin bawansa ne don haka shi ma ya tafi wuta to wannan yana da wato Allah ya riga ya takaita ya faɗi abin da yake bukata abin da ake nema a shari'a a aiwatar da hukuncin daidai da abin da Allah ya faɗa baya so a ƙara baya so kuma a rage daidai a wasu malamai sun nuna cewa idan har wadda za a yi masa haddin sai zama ya shiga larura na rashin lafiya aka ga cewa a yi masa bulala ɗari lokaci guda zai iya wahalar da shi har ya kai ko ga mutuwa ko abin da ya kama da wannan to wasu malamai sun rangwanta da a haɗa bulalin guda ɗari a lokaci guda sai a masa saboda larurar da ya shiga sannan kuma wayansu malaman sun tafi cewa in za a yi bulalan a tsaye za a tsaye da mutum a masa wayansu kuma malaman sun tafi akan cewa za a kwantar da shi ne a masa a bayansa duk dai sun faɗi wannan kuma ba a buƙatan yin bulalan ya zama a nemi wadda yake ƙato sosai wadda zai in yi bulalar za ta iya cutarwa sosai da katuwar bulala misali an fi so dai a nemi bulalar da ba karama ba ba kuma babba ba sannan mai dukan ya zama wajen daga hannunsa kar ya daga hannunsa sosai har yadda hamatarsa za ta fito zai yi daidai ne yadda dai zai wannan bulala din to duka malamai sun yi bayani akan wannan hukuncin yin bulala din to Allah ya ce a kar ku ji wani tausayi dangane da su a wajen aiwatar da wannan hukunci in kuntum tuminuna billahi in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama to ku yi wannan bulalin yadda Allah ya faɗa bisa hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya zayyana shi wal yashhad azabahuma ko ta'ifatun minal mu'minin ta'ifatun minal mu'minin ana so wayansu daga cikin muminai wal yashhad su halarci azabahuma lokacin da za a musu bulali din ana so alal aqalli a samu masu halartar shaidan bulali din ko mutum uku ko mutum hudu yadda zai zama kaman adadin shaidan masu zina din a samu kaman mutum hudun kenan su halarci lokacin da za a yi wannan bulalin to wannan shine abinda Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa
الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة أو مشركة مشركة والزانية لا ينكهها إلا ذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله تبارك وتعالى أولنا آية يتي الزاني كاغ مزناتي لا ينكه بازي أوريبا إلا ذانية سيوتتكي مزناتي يا إروسا أو مشركة ko kuma ya auri mace wacce take mushrika wazzaniyatu hakanan ita mazinaciya mace la yankiha ba mai aurenta illa zanin aw mushrik sai wanda yake mazinaci ko kuma mushriki shine wanda suka dace da junansu su yi auratayya kamar yadda Allah ya faɗa wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta auren mazinata wato alal mu'minina bisa mu'minai su auri mazinata wannan an haramta shi bisa mu'minai malamai sun yi bayani cewa nan azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik cewa haramci akan mu'minai din na cewa ba za su aure su ba ko kuma ba haramci na ainihin rashin aure ba ne kaman su muminai tunda ba a ce an haramta bisa musulmai ba sai aka ce bisa muminai to anan kenan ana nufin mutum wadda yake kamimme kada ya auri matar da take mazinaciya an san mazinaciya ce saboda yana rage kima ga mutum wanda yake mumini kamimme shine ma'anan haramcin da Allah yayi akan mumine kada su aura amma ba wai in an yi auren bai yi bane kamar dai abin da yake faruwa a cikin zamantakewa al'ada an san wani mutumin kirki ne yana da mutunci sai ya zama an san ko wata mazinaciya ce sai ya ce yana son ta zai aure ta kaga dai ba wai an hana a shari'an bane kai tsaye amma dai ana ganin ba matarsa bace bata dace da shi ba kaman wane ya auri wance an san yadda wance take to kaman irin wannan ne ake magana a nan ko kuma ita mutumiyar kirki ce an santa an san wadda yake so ya aure ta kuma mutumin banza ne mazinaci ne sai a ce wance ya za a yi ki auri kamar wani kina kamar wance ki auri kamar wani ai ba mijinki ba ne bai kamata ki aure shi ba kar ki aure shi to kamar irin wannan ne saboda wato an ce alal muminin ba an ce alal musulmin ba amma ba idan mutum ya auri wadda suke mazinaciya ba za a ce auren bai yi ba ya yi saboda hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai wani sahabi da ya zo wajen annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya rasulallah matata duk wadda ya miƙa mata hannu ba ta bugi hannu saboda kar ya ce matata tana yin zina a ce ya kawo shaidu in bai kawo shaidu ba bulali sai ya ce matata duk wadda ya miƙa mata hannu ba ta ainihin kaɗa hannu to manzala ya gane me yake nufi sai ya ce to dallika sake ta sai ya ce uhibbuha ya rasulullah ce ai ina son ta kuma ya manzala ya ce to amsika ka kame ta to ka rike ta tunda ka ce kana so to kaga kenan idan da babu haramci ne na gaba daya da manzala sallallahu alaihi wasallama ba zai ce ya zauna da ita ba to amma kenan haramci ne na nuna abun bai kamata kaman wani ya auri wance ba shine ma'anar hurrima zalika alal mu'minin wasu malamai ma suka ce idan ma na haramcin gaba ɗayan ne to ayan wa ankihu layami minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum ko in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasiyun alim wannan ayan ta yi nuskar wannan tunda Allah ya ce ku auri mata wadda ba su da mazaje minkum daga cikinku da kuma salihai mata daga cikin ainihin bayinku to kaga wannan ta nuna generally duk musulmi zai iya auren kowace mace kenan tunda har an ce ma ba ma musulma ba ma krista ma musulmi zai iya aura ahlul kitabi ko yahudu ba yahudiya musulunci ya yadda aura to kaga ai tunda za a auri krista ko ba yahudiya kaga watakila dai ya auri musulma yar uwarsa wadda take dan wayansu halayen kaman zai fi masa akan ya auri wacar din to duk dai malamai sun yi bayani akan irin wannan yana nuna dai kowa da kalan wadda ya dace da shi
والذين يرمون الموثنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تأخذ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون الموثنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الله تبارك وتعالى يتي والذين يرمون المحسنات sani waɗannan wadda suke jifan mata wadda suka katanganci kansu mutanen kirki aka jefe su da zina sun malam ya tubi arba'atu shuhada wadda suka jefe su ɗin da zinan ba su zo da shaidu guda hudu ba to waɗannan akan cewa sun yi zinan Allah ce to su kuma hukuncinsu fajliduhum na jaldatan ku musu bulala tamanin wato na cewa sun zarge su da sun aikata sun jefe su da ainihin zina alhali kuma ba su yi zinan ba to sai a musu bulala tamanin wala taqtulu lahum shaha wala taqbalu lahum shahadatan abadan sannan kuma bayan kun musu bulala tamanin kada ku karbi shaidar su har abada har sai in sun tuba kenan wa ulaika humul fasiquna kuma waɗannan su ne wanda ake ce musu masu bayyana laifi a fili shine fasikai shine ma'anan fasiqun wadda suke fito da laifi a fili wadda yake ya bayyana su ne fasikai masu bayyana laifi a fili asalin daga fasaka wato kaman koyi na kaza ko na abu a ce fasakal baido ma'ana koyi ya fashe ya buɗe abinda yake ciki ya fito to daga nan ne aka samu kalman fisko ɗin kenan misali إلا الذين تابوا من بعد ذلك واتله فإن الله غفور رحيم to su wadda suka ba da shaida a wadda suka zargi muminai za a musu wannan bulala tamanin na ƙazafi da suka musu a ƙa'ida na musulunci dole kafin ka zargi mutum da zina ka tabbatar da cewa ya zina sai an samu shaidu guda hudu shaidu guda hudun nan kuma dukkansu su gansu suna kwance kuma suna cikin halin tarayya na lalata ɗin kowa a cikin guda hudun nan ya zama ya gani idan bisa ƙaddarawa mutum ɗaya ya gani mutum biyu na biyu ya gani na uku ya gani hakan sai na hudu ya zo ya ce a ni dai na same su suna kwanci kawai to wannan duk sai a musu bulala tamanin tamanin akan sun musu kazafi in dai bai faɗi yadda su ma suka gansun nan ba shi guda ɗin to duka su guda ukun nan sai an musu bulala na cewa sun yi kazafi saboda ita shari'a tana kokarin duk abin da ya shafi na haddi tana ainihin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udra'ul hudud bi shubuhat wato duk abin da yake zai kawo tunkuɗe haddi ko da dan shubha ne sai a dan tare shi saboda shari'an ba tana son abun kai tsaye ya zama doka ne za a yi to amma yadda za a samu inda za a dan samu mafita to sai a kokari a dan toshe a samu mafita din to wannan haka hukuncin yake din Allah ya ce illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim illal ladzina tabu sai dai wanda suka tuba daga cikin wanda suka yi kazafi din min ba'di zalika bayan abin da aka ambata wa aslahu suka kyautata aiki to fa innallaha sani Allah ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne wannan abun ya faru akwai wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sayyidina Umar aka aka jefe shi da batun zina din ana ce masa al-Mughira al-Mughira ibn Shu'ba kuma kaman yana da wani stamfi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud to shikenan sai su shaidu suka zo guda hudu akan cewa lalle sun ganshi yana zina yana aikata ainihin zina din to shikenan al'amari da ya tsananta akan sayyidina Umaru saboda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da shi wannan Mughira binu Shu'ba din nan to amma gashi in dai wannan labarin ya tabbata duk shaidun nan sun zo sun kawo shaida to fa sai jefewa to kuma ganin yadda ya san shi da alakarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallama shi zuciyarsa bata kwanta mai akan zai iya aikata wannan aikin ba to shikenan sai aka ce su shedun su zo da suka ce sun gan shi din to na farko ya zo ya faɗa na biyu ma ya faɗa duka ya gani na hudu da ya zo sai sai na umar yake ce masa ka faji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kada ka faɗi abun da ba gaskiya ba ka san wannan mutumin fa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye ya yarda da lamarinsa kar ka masa ƙarya ka ainihin faɗi abunda bai dace a kansa ba to shikenan na hudun da yazo sai ya ce eh to ni dai na ganshi ba sutura a jikinsa kuma yana kwance akan ta kawai sai ya tsaya a nan shikenan ya ce iya abin da ka gani eh ya ce to ai baka ba da cikakkiyar shaida ba don haka su ukun nan a tafi da su a ja musu bulala sai aka je aka musu bulala aka ainihin tseratar da shi to aka ce to su zo su tuba saboda a karbi shaidansu suka ce wallahi su kan tabbas abinda suka gani nan sun riga sun gani kawai suna kan wannan baka su ba za su ba su dawo su ta abin nan ba to haka ainihin hukuncin dai in mutum ɗaya bai faɗi yadda da sauran suka faɗa ba to shi kenan sai bulali shi yasa ba a son mutum a sauran jifansa da abin da ya shafi zina ba za ka faɗa kai tsaye ba sai akwai wa'annan shaidu guda hudu kana daga cikinsu ka tabbatar to nan ne za ka fito a faɗa ɗin to sannan kuma batun jefewa ko batun yin bulala nan ma ba za a yi ba sai an tabbatar da wannan abubuwa ɗin da aka faɗa sannan za a aiwatar da shi Allah kare mu ya kiyaye mu
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة آدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله نعم هكذا إنه لمن الصادقين ita wannan aya ita kuma sababin saukanta ta sauka ne akan Asim ibn Adi yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin Madina wata rana yazo yace ya Rasulullah yanzu idan ɗayanmu ya samu namiji akan iyalinsa yanzu sai ya tafi ya je ya nemo shaidu guda hudu ai kafin nan an duk abinda zai faru ya faru ya rasulullah yanzu sai mutum ya tafi idan kuma ya yi magana shi kenan a mai bulala in ya yi shiru kuma bakin ciki ya dame shi to yanzu ya zai yi ya rasulallah shikenan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to haka dai kuma ƙur'ani ya faɗa dole sai an kawo shaidu guda hudun nan to akan wannan matsala ya abin ya faru to shikenan Allah tabaraka ta'ala yake cewa wallazina yarmuna azwajahum sani wadda suka jefi matayensu da zina walam yakul lahum shuhada'u kuma babu shaidu gare su akan illa anfusum sai kawunan su kadai su kadai suka gani to yadda za a yi fa shahadatu ahadihimu arba'u shahadatin ko shaidar ɗayan su wato zai yi rantsuwa ne rantsuwa guda guda ainihin guda hudu ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم كو تو فشهادة أريم أربع شهادات بالله زي رنسواني قداهدو da Allah cewa innahu lamina sadiqin yana cikin masu gaskiya akan abun da ya rantse din zai rantsuwa guda hudu akan cewa yana kan gaskiya don shi akwai sahabin da ya zargi matar tasa da wannan abun to sai ya ƙaurace mata har wata hudu bai kusace ta ba kuma sai ga ta nan ta zo da ciki sai ce shi kan gaskiya wannan cikin ba nasa bane sai je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abinda jarrabawan da ya samu a cikin lamarin iyalinsa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya faru din da akwai wani sahabi wanda ya gani tare da iyalinsa yana gani cewa shi junan nasa wancan din ne ba shi namijin ba to shine aka kawo batun wannan hukunci na ainihin rantsuwa din kenan to zai rantse rantsuwa guda hudu akan cewa wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne ya ga wani akan iyalinsa kamar yadda ake ganin wato me da turmi da tabarya ko to ya ga wannan to sai rantsuwa guda hudu cewa yana da gaskiya mhm والكامثة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والكامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والكامسة rantsuwa ta biyar kuma zai yi ta ne ya ce alla'anatullahi alaihi la'anar Allah ta tabbata a gare shi in kana min alkazibina in ya kasance yana daga cikin masu ƙarya akan abin da ya faɗa to sai ta biyar ɗin akan haka hudu zai rantse akan gaskiya yake faɗa abin da ya gani to ta biyar kuma sai ce in har abin da ya ganin nan ba gaskiya ba ne to la'anar Allah ta tabbata a gare shi in ya kasance a cikin masu ƙarya ɗin ويدروا أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين to idan yayi wannan rantsuwa guda biyar din nan to haddin kazafi shi ya sauka a kansa ba za a masa haddi na kazafi ba tunda yayi rantsuwa guda biyar din nan to wayadrau an hal azaba sai a ainin tunkuɗe azabar a fiskantar da ma'ana haddin izuwa ga matan tunda shi namiji kan ya yi rantsuwa guda hudu ya hada da ta biyar ya la'anci kansa to shi babu kasafi a tare da shi yanzu shi ya kubuta to saura ita to sai a dawo da maganan haddi a kanta in ta yi shiru ta yadda da abin da miji ya faɗa to shi kenan sai a mata haddi ko kuma ita ma ta kubutar da kanta shine an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kazibin ita kuma za ta yi rantsuwa rantsuwa guda hudu da Allah cewa duk abin da ya faɗa rantsuwa guda hudun nan da ya na cewa yana da gaskiya to ita kuma sai ta yi rantsuwa guda hudun nan wallahi tallahi abin da ya faɗa ɗin nan ƙarya ne to ita ma sai ta yi guda hudu cewa ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa innahu laminal kazibin ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa ma ra'ani azni sai ta faɗi wannan ta ita ma guda hudu والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة an gadiba Allahu alaiha in kana min as-sadiqin wal kamisatu sai ta yi rantsuwa na biyar rantsuwa na biyar ita kuma abinda za ta ce ta ce an gadiba Allahu alaiha Allah ya fushi akanta ko fushin Allah ya sauka akanta in kana min as-sadiqina in ya kasance yana daga cikin masu gaskiya akan abun da ya faɗa to fushin Allah ya sauka a kanta to ita ma sai ta yi wannan
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله يقول ولولا فضل الله بعدن فللر الله أكنكم با ورحمته دجنكن سبا wa'annan Allah sani Allah tawwabun mai yawan karban tuba ne hakimun kuma gwani ne a cikin aikinsa shi yasa yake suturci bayansa akan abin da suka aikata ba don don kama mutum a zina abu ne mai wahala sosai in dai an ce kama za a yi to kaga wannan ma wata rahama ce ubangiji yayi wa dan adam saboda ainihin rufa masa asiri to wannan abinda dai ake nema ga musulmi duk abin da ya shafi abin da zai aikata kaba'ira musamman zina abu ne wadda yake mummuna wadda yake sa mutum idan yana yinsa ba zai cika da imani ba saboda babban kaba'ira ne kuma yana haddasa abubuwa da yawa shi yasa ma a rayuwa yanzu a ce cuta wacce ba ta warkewa a jikin ɗan adam take karye garkuwar ɗan adam akan same ta ne ta irin wannan hanya ta ainihin zina saboda bala'i ne shi yasa Allah tabaraka ta'ala ma yace wala taqrabuz zina kada ma ku zo kusa da shi innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to Allah ya kare ya kiyaye dukkan musulmi daga wannan bala'i mhm to alhamdulillah za mu tsaya nan sai gobin Allah kai mu mu dora daga inda muka tsaya Allah gafarta mana ya gafarta iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malaman mu Allah saka mu da alkhairi Allah ya gafarta wa ainihin dukkan magabata ya zaunar da kasar mu kuma lafiya marasa lafiya Allah ba su lafiya ba su lafiya Allah kara musu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri miqdaril azim dukkan masu neman addu'o'i Allah ya amsa mana dukkan bukatunmu na alkhairi duka Allah biya mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yana neman addu'a ga iyayensa da iyalansa duka idan suna raye Allah ya kara musu imani ya sa su rabu lafiya dan kuma sun riga mu Allah ya gafarta musu Allah ya zaunar da shi lafiya da iyalansa da dukkan ainihin al'umma baki ɗaya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam duka Allah ya gafarta iyayenmu ya zaunar da mu lafiya da al'umma baki daya alfamu annabi sallallahu alaihi wasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an saurari tafsirin alqur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modubba Tukur daga masallacin Shehu Manzo Hajiya Dr Zainab Jamil Isiyaku gwamna ta dauki nauyin kawo muku